أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع لان يجد له شهابا رصدا وإنا لا ندري أشر نريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وإنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وإنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وإنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وإنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسدون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه نسلكه عذابا صعدا صدق الله العظيم
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا كبت عدونا وأزهرت أمننا وجمعت فرقتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأصلي وأسلم على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ‘Yan uwa musulmai, ina mana gaisuwan addinin Musulunci, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da ya sake nuna mana yammacin azumin Ramadan goma sha hudu ga wata. Ina addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa mana wannan ibada da muke a wannan wata mai albarka. Allah ya sanya mu cikin wanda ake ‘yantawa. To, ba za mu gushe ba muna cikin wannan Sura, Suratul Jinni. mun san abin da suran ke karantar da mu mun ga irin muhawara da aljanu suke yi duk da ba ma ganin su amma dole mun imani cewa wannan magana gaskiya ne domin alkur'ani mai girma ke ba mu labari manzon Allah tsira da mincin Allah su tabbata a gare shi ya yi wa aljanu wa'az ya karantar da su littafin Allah amma manzon Allah bai gansu ba sai dai ya yi magana da su saboda haka duk wanda ya ce yana ganin aljani yana magana da shi ba za mu yarda da shi ba ba za mu imani da shi ba amma dole mun imanin cewa aljanin suna nan kuma akwai musulmai cikinsu akwai kuma waɗanda ba musulmi ba akwai na ƙwarai akwai waɗanda ba na kirki ba suna kuma iya cutar da mutane ta hanyoyi daban-daban amma duk wanda ya tsaya yana azkar yana kiyaye dokoki na Allah madaukakin sarki to aljani ba zai iya cutar da shi ba aljani duk yadda zai yi bai iya cutar da shi akwai wani littafi as-sahfiyu ma aljinni wani dan jarida ya yi hira da aljani a ɗakin kaba sai ya rubuta wani ɗan littafi ƙarami wani malami ya rubuta littafi ƙarami wanda ke nuna irin tattaunawa da suka yi amma yaya aljanin ya zo a suran aljani a'a suna zuwa a cikin sura irin na mutane an yi da sallah sai ya ce malam barka barka kuna lafiya muna lafiya daga ina kake ce ni ne eh daga ƙasa kaza nake kaifa ya shiru ce to ni gaskiya ba zan boye maka ba ni aljani ne aljan sai ya tashi ta ce a mana zauna mana ya ce a ya zan zauna da aljani ya ce to baka karanta falaki da nasi da ayatul kursi ba ne ya ce na karanta ba karanta a'udhu bi kalimatin lahi tabat min sharri ma karanta ya ce na karanta ba karanta la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ya ce na karanta ya ce to me zaka ji tsoron aljani kenan kaga ya ce to mu ma aljanu abinda muke karantawa kenan Allah ya kare mu daga sharrin miyagun mutane kenan aljanu suna neman tsare daga sharrin mutane mutane ma Allah ya ce mu nemi tsari min min min sharri min aljannati wan nas go wala a'udhu bi rabbin nas Qul a'udhu bi rabbin nas ya ya malikin nas now ilahin nas mm.
min sharril waswasil khannas Mm.
الذي يوسوس في صدور الناس سيدي.
من الجنة والناس kaga min aljinnati wan nas saboda haka ana neman tsari min aljinnati wan nas sharrin aljani da sharrin wa mutum dan adam akwai masu miyagu aljanu ma akwai miyagu ɗayan adam akwai na kwarai aljanu ma akwai na kwarai saboda haka shi yasa in kana karanta falaki da nasi sai Allah ya baka kariya ba mai iya cutar da kai shi yasa wannan yace ai ba za ka ji tsoro na ba don kaza da kaza da kaza ya tsaya da yana kallon shi ce to yanzu in zan ganka a surar kana aljani ya zan ganka ya ce ai ba zai gano ba ai in ka gani hauka cewa za ka yi ya ce aljani daga nan hancinsa ya kai bakin gate ɗin can ƙafansa ya kai wuri kaza Ah, ai waye da suka yi karatu a jami'ar madina a can baya baya sun ba da labarin wani aljani da ya zo kar- karatu university of madina ya zo ne amma a surar mutane sai aka haɗa shi da abokin zamansa a ɗaki suna zaune a ɗaki yana karatu suna karatu suna zaune lafiya ba matsala can wata ran shi wannan mutum ya yi bacci a sai aljan bai yi bacci ba shi aljanin a sura mutum yana kara yana abin nan yana karatunsa shi wannan abokin zamansa a ɗaki ya yi bacci sai ya farka sai a sai kofa an bari kofan a buɗe kamar kofar masallacin can daga nan sai shi aljan da yake karatu sai daga kafansa sai tura kofar masallaci kofar daki yana ganin kofa na- kafa na miƙewa yana miƙewa yana miƙewa sai je ya rufe kofa ya dawo sai ya kuma ya ci gaba da karatu sai wannan ya tashi ya ci kai bala mafarki nake ko dai ido na ne eh to ai bacci ya kare ko yayyai da shi ya kasa nutsuwa sai ya kai shi ƙara wurin shugaban jami'a sai aka ce a kira shi aka ce ka faɗi tsakaninka da Allah kai mutum ne ko aljanna ya ce wallahi tsakanin da Allah ne aljanna ne to ya ka zo nan ya ce wallahi na zo da karatu don neman ilimin addinin musulunci suka ce to tun da an gane ka yanzu da irin siffa da ka bayyana da ba- mutane ba za su iya kwanciyar hankali da kai ba to kai hakuri karatun kan nan yanzu ba zai yi ba. sai dai ka tattara yana ka yana ka kuma ka je ka nemi wani makarantar aljanu can haka ya bar karatun dole kenan kaga suna zuwa wani lokaci in mun ci gaba da karanta kissoshi da labarun aljanu akwai magana ingantacce da wani wato maciji ya shigo ɗakin Aisha matan manzon Allah tsira da abincin Allah su tabbata gare shi manzon Allah ya ce a cikin Madinan nan akwai ƴan uwanku aljanu suna zuwa a suran ko dai ɗan adam ko suran maciji ko waye in kun gansu kar ku yi saurin kashe su a gidaje ku ce ku fita don Allah don girman Allah ka fita saboda haka in aka ba su aka haɗa shi da Allah bai fita ba kwana ɗaya biyu uku yana irin wannan bai fita ba ko a ranar kun haɗa shi da Allah don girman Allah bai fita don girman to ku kashe shi ba maciji ba ba mutum ba ne amin ba aljani ba ne macijin gaskiya ne in aljani ne ya zo a wannan sura zai fita saboda haka kenan wasu daga cikin shashin aljani kamar yadda in ka karanta littafin wiqayatul insan wanda ya bayani akan yadda ake ruqiya shari'a rukiya na shari'a ko sarimul battar za ga ya kawo bayanai da yawa har waɗansu aljanu suka zo ɗakin aisha matan manzon Allah a surar macizai ta yi su fita ba su fita ta ɗauki sanda ta buge sai washe gari aljanu suka zo a surar mutane suka zo suka ce mata ai jiya kin kashe aljanu ta yaya ya zo da jin hadisin annabi amma kin kashe shi ta ce a to yaya aljani kuma zai zo ya cutar da matan manzon Allah baiwa saboda haka annabi ya ce a nemi izini kuma an nemi izini bai tafi ba shi yasa aka ci har yanzu wasu sahabbai sun hadu akan hanyar Makka so ga wani maciji an tattara shi ana kokarin tona rami mutane ne amma suna tona rami za su binne maciji suka ce to ya maciji kuke mishi haka suka ce ai wannan ba maciji bane aljani ne cikin aljanun da suka saurari karatun da manzon Allah ya yi shi kadai ya rage a cikin su a rayuwa ya rasu shine aka yi mishi wannan za ka ta ganin abin kamar almara amma dai dole ka yarda cewa akwai aljani kuma musulunci ya zo da shi kuma ya nuna mana yadda za a yi don a kare kai kuma ba a yi da kai wata mu'amala da su ba kada wani ya je wurin neman taimakonsu a ba a neman taimakonsu domin kafin su biya maka bukata sai ka yi wani abu na sabawa Allah kuma Qur'ani ya gwada mana mafi yawan su ƙarya ne يلقون السمع وأكثرهم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون saboda haka suna sato labari jin labarin me yake faruwa a sama amma mafi yawan su makareta ne sun sai sun cuda gaskiyar da suka samu kwara daya da ƙarya 99 saboda haka mafi yawa makareta ne kuma kawai zuwa su ga saman nan an sanya tsaro ya gwada musu cewa akwai abin da Allah madaukakin sarki yake so yi don za a tsare ne saboda gaskiya za a aiko magana ne na Allah to sai ya samu cikakken tsaro shi yasa alkur'anin nan ƙarya baya shigo mishi Allah madaukakin sarki yace ka gaya wa mutane da ajanu qul la in ijtama'at al insu wal قل jinn لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن na'am لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا gaya musu ya manzon Allah idan taron aljanu za su haɗu da mutane a yi haɗin kai a kawo fusaha da dabaru da hikimomi ku kawo kwatankwacin alkur'ani ba sa iyawa wane su alkur'ani ya wuce wannan saboda haka alkur'ani littafin Allah ne la yatihi al-batil min bayni yadayhi لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه na'am تنزيل من حكيم حميد saboda haka sai kenan alkur'ani ya gwada mana littafin nan barna baya shiga ta gaba ko ta baya ba wani barna da zai shiga ciki Allah ya tsare abinsa saboda haka barna baya shiga cikin alkur'ani Allah ya tsare domin saukakken littafi ne daga wurin Allah subhanahu wataala kuma sannan ma da ta alkur'ani har yanzu har a wannan zamani Allah ya alƙawarin tsare su inna nahnu nazzalna dhikra إنا نحن نزلنا الذكر يا يا.
وإنا له لحافظون mu ne muka saukar da wannan littafi a zikin na alkur'ani kuma mu za mu tsare shi yaya Allah zai tsare alkur'ani da za a dauki qur'anin nan yanzu duk da yake hannun mu gashi nan duk a dauka a tara wuri guda ko a kona shi babu shi ko daya amma wa'annan suna nan mahadata alkur'ani kaga Allah ya tsare yanzu hodo bai kace computer ai wannan ya wuce ma computer saboda haka yanzu ya tashi a bacci kawai ka ce karanto alkur'ani sai ya karanta amma kai ka tashi a bacci ka karanta ba za ka yi ba don baka haddace ba ya wahala a baya sai Allah kuma ya tsare saboda haka sai ka ga littafin Allah alkur'ani mai girma Allah yana tsare shi ne da tsaron makaranta alkur'ani yana karantawa yanzu in wani wuri ya dauke shi kama sai ya ji cewa akwai matsala can sai ya ga ya gyara in aka bata wasali sama ko ƙasa sai kaji sai ya ji kamar an soke shi littafin Allah ne akwai wanda bai san ma ma'anan alqur'ani ba bai bai da fassarar qur'ani bai bai san tarjuman qur'ani ba amma ya haddace alqur'ani wa'annan yan tsangaya da suka haddace alqur'ani akwai waɗanda ba su san tafsirin ba amma zai gaya maka kalma kaza iri kaza ne cikin alqur'ani duk qur'ani kwara biyu ne ko hudu ne ko su biyar ne ko su kaza ne kuma haka zaka samu kuma in ka zo kai karatun ba daidai ba sai ya gyara maka amma in ka tambaye shi bai fasara bai sani ba saboda mu'jizan alqur'ani ne saboda haka wannan littafi Allah ya yi mishi tattali na bashi kariya wani barna bai iya shigo ciki ku gaya mini wanda ya haddace littafin bible a duniya a kawo shi in akwai a zuwa yi musabaka da bible sun isa amma ana musabakan qur'ani wannan zai karanta da kai littafin nan na Allah ne shi ma ba dabaransa bane ba wayonsa bane hadda haddan alqur'ani Allah ya ce wala qad yassarna alqur'ana wala qad yassarna alqur'ana lizikr fa hal min mudakkir mun yassara alqur'ani mun sauƙaƙe shi don a karanta shi a haddace shi shin akwai mai wa'azantuwa da alqur'ani ya muna muna so mu wa'azanci saboda haka Allah ya sauƙaƙe shi ya kawo saukinsa gashi yanzu mun fito da wani dabaru na hikimomi da Allah ya bamu a wannan zamani na haddan alkur'ani a shekara daya har anan garin mun bude makaranta ga can makarantar mu naibi litafizul qur'an yanzu mun yaye yara na farko mun yaye na biyu ko shekaran jiya wanda ya mana sallan tarawih a masallacin Dimsawo wane ne ɗaya ne daga cikin ɗaliban makarantar dan Ali mai ya taya na ɗansa haka ne ustaz su ne suka haɗu cikin shekara ɗaya za ka haɗin ƙur'ani me kake yi ba za ka yi ba ba ka da dalili Allah ya baka lokaci yaro in ya gama firamare kafin ya tafi secondary school mun tsara mishi a matsayin NYSC zo ka yi NYSC na haɗin ƙur'ani na shekara ɗaya in ka gama shekara ɗaya shiga secondary school sai ka fi yaran da suka riga ka tafiya secondary school ƙwaƙwalwa domin Qur'ani ya shiga kanka wanda ya gama secondary school kafin ya je university ya yi haddan Qur'ani na shekara ɗaya yana da lokaci idan yaran nan muka hada su muka yi da sa musu alqur'ani alqur'ani alqur'ani don Allah za su zama yan shila akwai dan shila da ya haddan Qur'ani babu a zo a yi musaffa a yi musabaka na alqur'ani mai girma Allah ya ba mu wannan arzikin bai ba wa waɗanda ba mu ba yahudawa kun taba gani yana ce ga Yahudawa suna suna musabaka na littafin at-Taura kun taba gani kun taba ganin Kirista suna musabaka competition na littafin Bible babu amma ga Alqur'ani duk da wahalansa ana musabakarsa ana haddace shi a shekara guda wannan ya nuna maka mu'jiza kuma wanda ya zo da littafin Alqur'ani bai iya rubutu ba bai iya karatu ba Allah ya ce mishi ikra bismi rabbikal ladhi khalaq ikra bismi rabbikal ladhi khalaq amma zon Allah Allah ya ce mishi yayi karatu malaika ya ce ikra yace ban iya ba ban iya ba saboda haka bai da wani malami da ya koya mishi aka sace ikra yace bai iya ba bai taba zuwa makaranta ba ba wanda ya koya mishi sannan Allah ya ce ikra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq kuma har yanzu yake arrahmanu allama alquran arrahmanu allama alquran Allah mai rahama mai jinka shine allama alquran shi ya koyar da alquran saboda haka alquranin nan Allah madaukakin sarki ya saukar da shi ga manzon Allah tsira da amincin Allah sabata gare shi in an saukar manzon Allah na ta kokarin ya zai yi haddace shi ya zai yi kiyaye shi sai Allah ya ce karka wahal da kanka la tuharrik bihi lisanaka la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi ya lamarin yake inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana sannan thumma inna alaina bayana kenan karka wahal da kanka kana motsa harkinka ya zaka a'a kai Allah ya riga ya hore maka karka nemi gaggawa na haddace alkur'ani na ɗauko shi da karanta shi Allah ya baka shi cikin sauƙi saboda Allah madaukakin sarki zai tura ka da sako zuwa ga duniya baki ɗaya la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna alaina jam'ahu wa qur'ana tara littafin alkur'anin ba a hannun kowa yake ba gare mu yake inji Allah madaukakin sarki sannan bayanin alqur'anin a wurin mu yake don haka fa idza qara'nahu fattabi qur'ana idan malaika ya karanta ma kawai ka bi karatun shikenan ka haddace shi saboda haka kenan Allah madaukakin sarki da ya tashi saukar da alqur'ani sai ya saukar da shi a ina alarma Allah ya ce mun saukar da shi ala qalbika على قلبك لتكون من المنذرين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين kuma Allah ya saukar da ainihin Qur'anin ne a zuciyar manzon Allah zuciyar yanzu ta kiyaye shi saboda haka da kuma harshe na larabci wannan littafin alqur'ani Allah ya saukar don haka wannan littafi ya nuna mana littafi ne na Allah to amma su shedanu makaryata da suke kawo bokaye wahayi da labarin ƙarya su kuma a ina suke sauko da labarin su qul hal unabbiukum ala man tanazzalu قل shayatin هل نبئكم على من تنزل الشياطين a ina suke saukewa تنزل على كل أفاك نثيم ya yake يلقون السمع وأكثرهم كاذبون saboda haka sai kaga kenan wannan alqur'ani Allah ya tsare ya sakar wa manzon Allah ga tsaron da aka yi wa sama kafin qur'anin ya sauko ka san akwai wani shiri da aka yi na musamman ka san sako ne na Allah zai zo amma su shedanu sai dai su yi sato labari in ɗaya ya hau ɗaya ya hau ɗaya ya hau ɗaya in ɗayan na can na ƙarshe ya sato kafin ya miƙa wa na ƙasan an jefe su da wuta duwan kona su amma duk da haka saboda iya yi sai ya sato dai da yake shi ɓarawo ne sai ya yi satan kalma to in ya sato kalman na gaskiya sai ya gaya wa na ƙasa na ƙasa ya gaya wa na ƙasa kafin na gaya wa boka shi yasa boka da ka zo sai ya yanka maka ƙarya ba ka wannan labari iri ya baka labari nan iri iri amma dubi manzon Allah tsira da mincin Allah su tabbata gare shi da ya zo da alqur'ani ba a taba jarraban maganarsa ko ɗaya da ƙarya ba ko da wani iri kafin ma ya zama manzon Allah babu inda aka taba samun ya faɗi wani labarin da ba haka ba har ma su kansu mutanen makka sun sa mishi al'amin da trustworthy amintacce an amince da shi saboda haka shi yasa manzon Allah mai gaskiya ne kuma wannan al'umma manzon Allah ya ƙara mana jan hankali da yin gaskiya al'umma nan tana ƙara yin daraja tana ƙara yin kima ne saboda gaskiyarta shi yasa a cikin hadisi manzon Allah ya ce alaikum bisidiq fa inna sidqa yahdi ila albir ina horon ku da yin gaskiya gaskiya na kusantarwa zuwa ga kyautai wala yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba inda Allahi siddiqa mutum ba zai kushe ba yana yin gaskiya yana kirdadon gaskiya har sai a rubuta shi a wurin Allah cewa wani mai gaskiya ne da yayi magana ko kuskure aka samu a wurinsa sai a ce ka wani ba mu san shi da ƙarya ba wani mai gaskiya ne saboda haka yawaita yin gaskiyanka zai sa har a baka shaida sai manzo Allah ya ce ina muku togaciya da yawaita yin ƙarya kada ka zama makareci kada ka zama labarin ka kullun ƙarya idan ya zama to baka da labari sai ƙarya wa iyyakum wal kadhib ina muku togaciya da yin ƙarya wala yazalu rajul rajul yakzib wa yataharra al kadhiba hatta yuktaba inda Allah kazzaba mutum ba zai gushe ba yana yin ƙarya yana kirda don ƙarya har sai an rubuta shi a wurin Allah makareci kar ka zama makareci ballantana Allah ya baka shugabanci ya baka matsayin jagoranci to ƙarya ba taka bace wajibi ne shugaba in zai faɗi magana yayi nazari akan maganan da ya faɗa kafin yayi taking decision kafin yayi magana in za mu muku kaza za mu yi kaza kada ka yadda ka faɗi magana da ba haka ba saboda Allah ya daura ka akan irin wani matsayi mai girma mai daraja in za ka faɗi magana ka faɗi gaskiya shi yasa hadisi ya zo ingantacce akwai waɗansu mutane guda uku Allah ba zai kalle su ba kallon rahama ran tashin kiyama Allah ba zai tausaya musu ba suna da azaba mai girma wane ne wayannan mutanen na farko shugaba da yake yin ƙarya na biyu dottijo mazinaci na uku talaka mai girman kai wayannan abubuwa guda uku duk wanda ke aikata su Allah ba zai kalle shi kallon rahama ba a ran tashin kiyama gashi shugaba ne Allah ya ba shi shugabanci ya ya jagorantar da shi akan al'umma amma duk maganar da zai gaya mun sai zaman to ƙarya yake darajarsa da kimarsa zubewa zai in baka iyawa ka ce ku yi haƙuri ba za mu iya ba in Allah ya kawo dama za mu yi muku amma na muku alƙawar wani ma dan siyasa wai ce zai yi wa jama'a famfo amma na shayi wani ya ce zai musu famfon hura in an je ƙasar su malam nasiru masu shan dawo shi ya san ƙarya yake su ma sun san ƙarya yake sai kuma a face da dariya shi yasa in an siyasa ba ƙarya bace amma da zarar an kusa lokacin zaɓe sai a ce to bari mu je wurinsa mu ji me zai yanka mana shi ma in sun zo sai ce to shi kenan wayannan yan kaza ne ya faɗa musu eh ƙarya su ma su ce mishi akwai baraka a wuri kaza ka kawo kuɗi ya san ƙarya suka faɗa kuma bai sai ce ƙarya suke ba saboda haka dole sai mun koma turba na gaskiya kafin lamuran mu ya ƙara yin kyau Allah ya sa mu dace don haka yin ƙarya ba al'amari ba ne mai kyau wajibi ne ɗan adam ya zamanto ya ji tsoron Allah ya yi abin da ya kamata don neman taimakon Allah subhanahu wa ta'ala to idan mun dawo karatunmu alƙur'ani na ba mu labarin wayannan aljanu sai Allah madaukakin sarki ce mai alaramma
wa inna kunna naq'udu minna maq'ida lis-sam'a yaya faman yastami' lana yajid lahu shihaban rasada wayannan aljanu suka ce wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'i faman yastami al-ana yajid lahu shihaban rasada ai wa anna kunna fi ma madha cikin abin da ya gabata mun kasance naq'udu fi mawadi'a muna zama a wani wuri eh min as-sama'i daga cikin wurare a sama min ajli istima'i ba'dhi ma tatahaddasu bihi al-mala'ika don mu ji menene mala'iku suke fada mimma huwa ka'inun cikin abin da zai kasance zai faru sai mu koma mu hau sama mu yi ta sauraron su muna jin menene suke so su faɗa saboda haka sai Allah ya ce to daga yanzu faman yastami al'ana yajid lahu shihaba rasada duk wanda ya sake zama a wannan wurin don ya saci maganan da zai ji maganan da mala'iku suke faɗa cikin maganganun da Allah madaukakin sarki ya hukunta to zai samu wani wato yula na wuta mai tsaro yana jiransa da ya zo wurin sai a gama da shi faman arada min ash-shayatin al-istima' al-an duk wani wanda yake so daga cikin shedaru ya sauraro a yanzu li akbari sama idan ya samu labarin sama fa innahu yurma bi shihabin za a jefe shi da wani irin yula min narin ay mursalin lahu wanda yake gadi eh limanihi min al-istima'i don ya zamanto ya hana shi sauraro au ihraqi ko kuma ma ya kona shi gabaki daya saboda haka قال الله تعالى الله مدوكاكين سركي اشكي القران ياتي وجعلنا في السماء بروجا ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين الله ياتي ولقد جعلنا في السماء بروجا mun sanya ainihin wato hanyoyi mun sanya tauraro a sama sai muka sanya shi ya zamanto kawa linnaziri daga duk mai kallo duk wanda daga ido zai ga saman nan ta yi kawa da tauraro bayan nan hafiznaha وحفظناها من كل شيطان رجيم yace wa hafiznaha min kulli shaytanir rajim kuma mun tsare saman nan daga dukkan shaytan mai girman kai illa man istaraka sama إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب sai مبين wanda zai je ya sato labarin mala'iku wannan ya taka wannan wannan ya taka wannan to kaɗan daga cikin su suna iya kaiwa ga samun labarin amma da ya samo kafin ya kai fa adbahu shiba shahabun mubin sai wani yula bayyananne sai ya bi shi sai ya zamanto ya ya buge shi a wani sura Allah ya ce inna zayyana sama dunya bi zinatin al-kawakib إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب sai yaya وحفظا من كل شيطان مارد sai Allah ya ce إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب ثاقب saboda haka Allah madaukakin sarki ya gwada mana ya inna zayyana sama'a dunya bi zinatil kawakib lalle mu ne muka kawata saman duniyan nan da kawa irin na tauraro wa hifzan min kulli shaytanin marid kuma don a kare saman daga dukkan shaytan mai tsaurin kai mai girman kai bai iya kaiwa ya sato maganar Allah in ya kai kafin ya zo sai ainihin wato wuta yura sai je kona shi shi yasa Aisha matan manzon Allah tsira da mincin Allah su tabbata gare shi tace sa'ala unasu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anil kuhan waɗansu mutane sun tambayi manzon Allah dangane da ainihin wato bokaye fa qala lahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce musu laisu bi shay'in ai ba komai bare su wayannan bokayen eh suka ce laisu bi shay'in qalu ya rasulullah fa innahum yuhaddisuna ahyanan bi shay'in yakunu haqqan suka ce to ya rasulullah ai wani lokaci suna bada labari kuma magana sai zamanto gaskiya فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيمن زو الله يتي تلك الكلمة من الحق يقطفها أي يقطفها الجني أي wannan kalman wani aljani ne yake zuwa ya sato sannan fa yaqurruha fi uzni wali sai ya jefa wannan magana a kunnen waliyinsa qarrar dajaja irin yadda ka san kaza ke dan sa kwai ko jefa magana haka nan sai a jefa mishi saboda haka fayakhlituna fiha aksara min mi'ati kadhiba daga nan sai ya hada da labarin nan da ya samo guda daya da aljani ya jefa mishi sai ya hada da ƙarya kusan guda ɗari saboda haka labari ɗaya gaskiya ne amma mafi yawa ƙarya ne sai ya hada ya cuda da ainihin wato ƙarya kusan guda ɗari saboda haka Aisha matan manzo Allah tace innal mala'ikata tanzilu fi anan ay wa huwa sahab mala'iku suna saukowa kan girgije kan ainihin wato sama fatazkuru al'amra ƙubiya fi sama sai su rika ba da labarin ainihin wato al'amarin da Allah ya hukunta a sama fatasarku shayatin su daga nan sai shaidanu su sato labarin saboda mala'iku akwai waɗanda suke saukowa domin su ci gaba da kiyayewa da ɗaukan ayyuka na bayi waɗansu suna saukowa lokacin sallan ainihin wato la'asar waɗansu kuma suna canji a lokacin sallan asubahi to lokacin da suke saukowa suna tattaunawa daga cikin maganganun da Allah ya hukunta za a yi kaza za a yi kaza to irin wannan suna tasbihi game da gode Allah shine su shedanu na aljanu su sato labarin sai su jefa wa bokaye kwara ɗaya boka kuma sai ya ƙara ƙarya casa'in da tara daga nan magana ɗari amma gaskiyan kwara ɗaya ce don haka sai kenan kaga Allah maɗaukakin sarki ya gwada mana wa'annan aljanu ba su da wani tasiri duk wani abin da suke yi ba za su iya komai ba sai abin da Allah maɗaukakin sarki ya kaddara don haka ba a dogaro da su ba a neman taimakonsu shi yasa su ma ba san komai ba ba su da ilimin gaibi ba a kiransu manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya karantar da mu cikakken dogaro ga Allah kada ka dogara ga wani kar ka kira aljani yayin da kake neman taimako kar ka kira wani dan adam ko da dan adam ne ba za ka iya kiransa ba in baya nan a lokacin amma kana iya neman taimakon dan adam in ka ganshi yana kusa lokacin da kake cikin wata bukata sannan ba ka iya ɗaukar wani abu ka rataya a jikinka ka ce wannan ratayan shi ne zai taimake ka manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ga wani karfe a hannun wani bawan Allah ita bai shi meyan wannan sai ce ya rasulullah wannan wani dan taimako ne yana dan taimako na daga kariya daga kaza daga kaza sai manzo Allah ya ce in ziha cire shi a hannunka kar ka yadda ka sanya wannan ainihin wato abu dake hannunka dogaronka na komawa zuwa gare shi innaha la fa innaha la taziduka illa wahana ba za ta ƙara ma komai ba sai rauni a wurin ainihin wato imaninka sai manzo Allah ya ce law mutta innaka law mutta wa hiya alayka ma aflata abada da za ka mutu alhalin wannan karfin na jikinka ba za ka ci nasara ba har abada imamu amur ya rawaito wannan hadisi a wani hadisin manzo Allah ya ce man allaka tamimatan faqad asharaka duk wanda ya rataye laya ya yi shirka da Allah domin imaninsa gaba ɗaya zai koma zuwa ga laya duk mutumin da ya sanya laya in ya aka bashi aka ce da shi yake tafiya wurin farauta ko wuri kaza ran da ya fita sai manta da layan a gida zai dauka yanzu ba ba sa'a ba zai ci nasara ba saboda ba laya a cikin sa haka ne ko ba haka ba mun yi sa'a yanzu laya kusan an sama mantawa da shi yanzu zaka caji masallacin nan ba mai laya akwai mai laya babu in akwai mai laya ya daga hannu a babu an wuce wannan kaga alhamdulillah karantarwa na sunna yayi nisa to da yara kanana kaman wannan muna yara kanana za ga wani da laya guda goma a wuyarsa wani layan ma hadda hadda hadda hadda haban haban abun nan wani da ɗan turare wani da ɗan kaza wani da ɗan kaza wani da wuri wani da wane ne da sauransu ko in mutum bai da lafiya ya samu shan inna kaga an sa mishi wuri a hannu wuyarsa an mishi duk yanzu Allah ya taimake mu al'umma sun fahimci karantarwar sunna karanta addu'a a'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaq bismillahi alladhi la yadurru ma ismi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim kafa uku wani masifa ba zai fada maka ba ko ya fada wa dukiyanka ko ya fada wa ƴaƴanka in kana karantawa Affan wanda ya rawaito wannan hadisi na bismillah allazi la yadurru ma ismi shay'un fil ardi wala fis sama'i huwa samiul alim sai aka ganshi hannunsa daya ya shanye kafansa ya shanye yana ja da kyar ya samu stroke partial stroke sai sabai suka ce ah kai ka koya mana wannan hadisi annabi ya ce wanda ya karanta masifa ba zai fada wa jikinsa ko dukiyarsa ba kai me yasa mika sai ce wallahi ranar da wannan ciwo zai same ni na manta ban karanta ba da ya manta bai karanta ba sai Allah jarbe shi da wani saboda haka sai kenan mu ci gaba da karantawa da bibiya sai Allah madaukakin sarki ya tsare mu don haka alqur'ani ya gwada mana kenan a dogara ga Allah ba a dogaro ga aljanu su ma aljanun gaba daya sun kasance suna hawa sama don su samu labari amma saman ta cika da tsaro Allah ya ce faman yastami al'ana yajid lahu shihaban rasada daga yanzu duk wanda ya je don sato magana zai samu wato yula zai samu tauraruwa na jiransa wanda za ta jefe shi kuma ta halaka shi sai Allah ya ce mai wa inna la nadari asharru nurida biman fil ardi amara da bihim rabbuhum
to rashada aljanun sun soma dawowa cikin hayakin su yanzu suna magana na nuna shari'a suka ce wa anna la nadari asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada lokacin da suka ga tauraru saman nan ya cika da tsaro hankalinsu ya tashi to sai suka yi wannan magana wa anna la nadri al-ghaya min wara'i hirasati as-sama'i bil mala'ika me yake faruwa ne saman nan aka kewaye shi da mala'iku da tsaro mai haka kai akwai abin da ke faruwa a wannan wuri na muku misali jiya idan aka ce an zo wannan wuri sai aka ga an kewaye wurin nan da sojoji da 'yan sanda da jami'an tsaro za a ce akwai abin da ke faruwa ko? Mun saba wa mu lafiya lau, kowa ya tashi hankalinsa bai tashi ba ba da kwanciyar hankali. Ranar sai aka ga wuri ya canja. To a sai akwai wanda ya zo ne, ko dai gwamna ko kuma wani mai matsayi a ƙasa, wanda baya iya tafiya sai da tsaro. Saboda haka kaga za a so mu tunani. To aljanun nan suka ce tun da muka ga saba ya cika da tsaro akwai abin da ke faruwa. Anna la nadri al-ghaya من وراء هراسة السماء بالملائكة والشهب أهي إنزال عذاب بأهل الأرض شين الله نا نفي ne ya saukar da azaba ga mutanen da ke bayan ƙasa am arada rabbuhum bihim huda wa khairan wa salahan ko ubangijin su yana nufi ne ya kawo musu shari'a da ainihin wato kyautayi ya kawo musu alkhairi shi yasa ya kai ainihin wato sanya saman nan ta cika da tsaro saboda haka kenan suna magana don tunani kaga sai malamai suka ce wato wannan ya nuna adabun alin liljin na duba mai girma ga ainihin wato wayannan aljanu hai su kalo fi sharri ta yadda suka yi magana akan sharri ba su jingina shi zuwa ga Allah ba domin alkhairi gaba da yake jinginawa zuwa ga Allah madaukakin sarki sai suka ce wa anna la nadari a sharrun urida biman fil ardi sharri ake nufi kaga ba su ambaci wane ne ainihin wato bai kawo sharrin ba wane ne fa'ilin magana ba su ambace shi ba saboda haka sai suka ce wa ake nufi me ake nufi a sharrun urida bi man fil ardi shin sharri ake nufi ga wanda ke baya suke bayan kasa eh ba mu sharri ba mu sani ba hay su qalu fi sharri urida bi man fil ardi walam yu ay walam yudhifu ila allah basu jingina shi zuwa ga Allah ba wa fi rashad amma wurin shari'a suka ce am arada bihim rabbuhum rashada ko ko ubangijin suna nufin shari'a ne kaga suka kawo alkhairi sai suka jingina zuwa ga Allah walam yaqulu am urida bihim rashadun ba su ce ai ko ana nufin ana nufin su da shari'a ba sai suka ce shari'an aka bai da shi zuwa ga Allah subhanahu wataala asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada kenan kaga wannan ya nuna gayar ainihin wato ladabi daga wurin wa'annan ainihin wato wato aljanu wa hazihi tariqatul qur'an kuma wannan shine hanyar da alqur'ani yake zuwa da shi alarama idan ka duba alkur'ani mai girma akwai misalai irin wannan daban-daban qaulul qadir in ka dauki magana ainihin wato hadir da annabi Musa fi shanil jidar wal yatimain da wayannan ainihin wato marayu sai yake fa arada rabbuka ayyabluga أراد ربك أن يب وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة na'am وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا
na'am فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك sai ce me وما فعلته عن أمري Mm.
ذلك تاويل ما لم تسطع عليه صبرا
to idan ka koma kuma baya kaɗan kafin wannan kisan za ka ga shi ainihin wato kadir wato kidir kenan tare da annabi musa alaihi salam lokacin da suka shiga jirgi sai me ya faru a cikin jirgin حتى فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها
sai ce me ألا خرقتها لتغرق أهلها
نعم.
لقد جئت شيئا to إمرا kaga kenan abin da ya faru lokacin da suka shiga jirgi sai ya- kidir ya ɗauki gatari sai ya fasa jirgin kuma ga mutane sun ɗauke su kyauta ba su biya ko kwabo ba a tsakiyar jirgi sai ya fasa jirgi annabi musa ya kasa hakuri ya ce wayannan mutane sun ɗauke mu kyauta duk da cewa an yi sharaɗin karatun da za su yi da annabi musa da kidir kidir ya ce za ka yi karatu a wurina amma sunan karatu na babu tambaya in ka ga na yi abu kai shiru ƙarshe zan maka bayani karatu babu tambaya wani irin karatu ne wannan amma dole ya haƙura tun da shi ne sharafi yace to na yarda to da suka shiga suka kama tafiya an shiga cikin jirgi sai ya fasa jirgin to yanzu kidir na so ya tambaya amma kuma dama sharadin karatun babu tambaya sai shi to amma wayannan mutane sun dauke mu kyauta ba mu biya ko kobo ba amma kuma sai gashi ka fasa jirgin kaga sai ya tambayan kenan to sai ya ce a alama qul innaka ألا لم قل إنك لن تستطيع معي Ya ai na صبرا gaya maka ba za ka iya tafiyan wannan karatun da ni ba ban gaya ma tambayan karatun nan ba tambaya ba kada sai ce me قال لا تواخذني بما نسيت yace karka kama ni mantuwa ne na manta akaramaka Allah mantuwa ne ولا ترهقني من أمري عسرا to inda nake so in kai mu ba dogon karatun ba da ya zo fassara mishi abin da ya sa ya yi na wannan fasa ainihin wato jirgin sai ya ce amma safinatu أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر ya ya فأردت أن أعيبها kaga wurin aibanta jirgin yace amma safinatu fa kanat li masakina yamaluna fil bahri fa aradtu an aibaha sai na so in aibanta wannan jirgin shi qadir sai mai da aibanta wannan jirgin zuwa gawa zuwa ga kansa amma kuma da yazo fassara mishi maganan abin da ya shafi marayu wurin ainihin wato fitar da alkhairin sai bai nuna gare shi ba sai mai da shi ga Allah madaukakin sarki shi ne karatu sai ce fa arada rabbuka ayyabluga ashudda أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك sai ce kuma wa ma fa'altuhu وما فعلته عن أمري ذلك تاويل ما لم تسطع عليه kaga in صبرا
ka dauki maganan yanzu da ake alheri ne ya faru aka fidda wannan abinda aka tsarewa ƴaƴan nan na marayu garin mutanen garin sun hana su masauki sun hana su ruwan sha amma kuma sai ga wani katanga a garin na so ya fadi wannan katangan da zai fadi sai Khadir ko Kidir sai je daga katangar sai annabi Musa ya ce to shikenan قال لو شئت لاتخذت عليه ai da أجرا ka so yanzu da an biya ka ladan wannan aiki da kai mutanen garin nan muguwa mai miyagun mutane ne mun zo sun hana mu abinci sun hana mu ruwan sha duk da cewa karatun mu ba tambaya kuma na ce daga yanzu ba zan ƙara tambayan ka ba in na tambaye ka ba a sake tafiyan da ni amma yanzu sai ya tambaya da dabara ya ce wa'annan mutane sun hana mu komai sun yi kaza sun yi kaza amma wannan aiki da kai da ka ɗan karɓi lada a biya ka mana to da yake aiki ne saboda Allah ya yi don ya tsare wa'annan marayu kun ga marayu ne a garin mutanen garin sun hana baƙi ruwa in sun ga dukiyar maraya za su bari wanda ya hana baƙo ruwa in ya ga dukiyar maraya a sai cinyewa zai yi amma wa ya tsare dukiyar marayan gabarin ba za a gani ba shine Allah saboda haka sai ce fa arada rabbuka sai ubangijinka yayi nufin cewa ba za a bayyana wannan dukiyar da uban ya bar musu ba hatta ya buluga ashuddahuma eh saboda haka sai sun kai matsayin shekarun su sun balaga sannan sai Allah ya fitar da shi saboda haka sai Allah ya fitar musu da wannan taska na dukiyarsu kenan qur'ani na gwada mana duk wani alkhairi daga Allah shi yasa Allah ya ce ma asabaka min hasanatin fa min Allah ما أصابك من حسنة فمن الله
wa ma asabaka min sayyi'atin وما أصابك من سيئة فمن نفسك duk wani abu da kaga ya same ka daga Allah ne in kaga mummuna ya same ka kuma to daga kanka ne saboda haka ka bincika da haka sai kenan kaga Allah madaukakin sarki yana nuna mana to wa'annan aljanu suka ce wa anna la nadri asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada sai suka ce mai gaba وإنا منا الصالحون ومنا دون suka ذلك ce wa inna minna salihuna wa minna duna zalik cikin mu akwai mutanen kirki masu ainihin wato addini masu biyayya masu da'a ga Allah madaukakin sarki wa minna duna zalik akwai kuma cikin mu waɗanda yake ba na kwarai ba ba mutanen kirki ba yan tawaye ne wa Allah subhanahu wataala saboda haka كنا طرائق mun
قددا kasance masu bin hanyoyi ne daban-daban a cikin mu akwai ahlus sunna masu bin alqur'ani da sunna a cikin mu akwai yan shi'a a cikin mu akwai yan bid'a a cikin mu akwai kaza cikin mu akwai yahudawa cikin mu akwai nasara cikin mu akwai kaza akwai kaza akwai kaza akwai kaza saboda haka a cikin su babu abin da babu kenan akwai mutanen kirki akwai wanda ba na kwarai ba a cikin ainihin wato aljanna saboda haka na kwarai din suna yin abin da ya kamata wanda ba na kwarai ba ba sa yi ya ku yan uwa wa'annan ayyuka da abubuwa da ake kiranmu don mu ƙara yadda da da Allah maɗaukakin sarki mu bauta mishi mu san kuma matsayin aljanna yau rana ce na bawa marayu tallafi da taimako eh, saboda haka za mu ƙaddamar da tallafi na marayu kada kowa ya fita Eh, ga wani can na gaina so ya tashi in za ka tashi kawo abin da ka kawo na marayu ko muna son kowa ya kawo gudumawarsa da tallafinsa na marayu in ya kawo to sai ya kama hanya ya fita in bai kawo ba to Allah ya bashi abin da zai kawo ko akwai wanda bai da hali mun san ba yadda zai yi saboda haka Allah madaukakin sarki muke roƙo ya sanya albarka ya kuma ba mu ladan wannan aiki a gidauniyar marayu na wannan shekara kamar yadda aka saba muna fatan duk wanda Allah madaukakin sarki ya bashi hali ya bayar kare ya ce to ai suwa da suwa ne sun ba da kaza sun ba da kaza don haka ni ban da shi ko kuma nawa bai kai nasu ba ba zan ba da ba duk mutumin da kaga yana da kaɗan ya bayar to in Allah ya bashi mai yawa ma zai bayar amma mutumin da yake da kaɗan bai bayar ba in ya samu mai yawa ma zai bayar ba zai bayar ba saboda haka ina fatan ku ci gaba da tallafawa da taimakawa gwargwadon hali ina yabawa kwamiti na eh, Dr. Bashir Aliyu ɗaya daga cikin shugabanninmu kuma shi ne ciyaman na kwamiti na marayu na wannan jiha ta adamawa kuma yadda suke tsare-tsare abubuwa suna tafiya yadda ya kamata ban sani ba akwai jawabin da za a yi kun ci gaba da kaddamarwa a ci gaba sai da gaba za ka yi to- to shi kenan saboda haka a chairman na kwamiti yana tare da mu in Allah ya da wanda ya fara sanya gudumawa a asusun kwamiti na marayu na jihar Adamawa na wannan shekara shi ne wanda ya saba bayarwa sanata Abdulaziz Yako shi ya shigar da naira miliyan guda saboda haka sanata Abdulaziz Yako muna mishi addu'a Allah madaukakin sarki ya saka da alkhairi sai kuma honorable aliyu wakili boya memba na national uh, na memba na house of reps fufore ko sarkin matasa shi ma ya shigar da naira miliyan guda allah ya saka mishi alkhairi akwai alhaji bala bello mun yi magana da shi deputy governor na central bank ya ba da gudunmawar naira miliyan biyu allah ya saka mishi da alkhairi akwai alhaji ibrahim ibzar namu mai printing press eh, ɗaya daga cikin 'ya'yan wannan kungiya can jihar plateau shi ma ya sanya naira miliyan guda muna fatan allah ya saka musu alkhairi akwai wani bawan allah yanzu ya kawo eh, tela ɗinsa na dubu ashirin allah madaukakin sarki ya saka mashi da alkhairi akwai wani ɗanmu wanda yake shine md na Nigerian Port Authority eh, wato Dr. Abubakar Dan Tsoho na yi magana da shi ya ce to shugaba duk abin da ka gani ka saka min na ce a ka dai saka gwargwadon hali ya ce a sa ɗan daidai na almajirai na ce to na sa ma naira miliyan biyar saboda haka naira miliyan biyar zai kawo eh tunda ya ce in saka ko to na saka mishi naira miliyan biyar na san zai iya bayarwa saboda haka Allah madaukakin sarki ya bada iko eh honorable daidai ne ko yawwa to kaji honorable ya ce daidai ne saboda haka na saka maka naira miliyan biyar don haka in Allah ya da wa'annan taimako ne wanda za a same su insha Allah sun ma so mu shiga account to shi shugaba ba sai ya bayyana mai bayar ba ko don don don karfafawa ina fatan al'umma a ci gaba da taimakawa abin da na saba bayarwa bara ma na bayar nawa na bayar bara miliyan biyu miliyan uku to bana ma na ba da haka eh saboda haka naira miliyan uku insha Allah sannan akwai buhun shinkafa ɗari wanda za mu bayar mai 50 kg saboda haka zan ba da shinkafa buhu ɗari sannan kuma akwai 25 kg na masara buhu hamsin akwai kuma 25 kg na na gero shi ma buhu hamsin akwai katon na taliya ɗari biyu saboda haka duk wayannan Allah da za a same su ta hanyar wannan kungiya sannan in Allah da bayan Ramadan na kai wa chairman na kwamitin marayu a zakulo mana marayu 'yan mata da suka yi haddan alkur'ani wanda ba su samu mazajen aure ba in aka samu su mutum goma sha ɗaya 'yan mata goma sha ɗaya za mu yi bukin aure da su a wannan masallacin Allah saboda haka na ba da wannan umarni kowace akalla za mu kashe mata kuɗi da zai kai naira miliyan guda don haka in Allah yadda za mu yi wannan da zaran ciyaman ya ce min an shirya to ni ma na shirya saboda haka muna fatan Allah madaukakin sarki ya bada ikon yin haka kuma Allah ya kai mu lokacin akwai muna godiya ga waɗanda suka taimaka wa marayu da riguna ko guda uku a ba wa marayu akwai wanda suka aiko riguna guda uku a ba marayu cewa a yi wa yaranta addu'a to muna fatan Allah ya saka alkhairi don haka yanzu kofa ya bugu kowa duk wanda yake da gudumawa da ya kawo yanzu ya kawo ko yan agaji su bi su karba ko kuma ya turo mana a account duk wanda yake iya wanda ya zo da cash yana iya kawowa don ci gaba da ainihin wato tallafa marayu saboda haka in Allah ya yarda kamar yadda muka faɗa wannan zai ci gaba ba za mu gushe ba akwai waɗansu bayan Allah da su ma sun cancanci a yi musu addu'a wannan wa'azi da muke yi sun ɗauki ɗawainiyansa akwai wanda mutum ɗaya biya kuɗi ya kai naira miliyan takwas don a sanya abubuwan wa'azi a kafafen watsa labaru daban-daban don haka muna addu'a Allah ya saka masa alkhairi akwai gidajen rediyo da talabijin kamar haka da suke sanya wannan wa'azi da muke yi a wurare daban-daban akwai liberty tv ana sanyawa kafe goma sha ɗaya akwai radio nigeria abuja capital fm ana sanyawa karfe ɗaya da rabi akwai liberty radio abuja karfe goma sha ɗaya na safiya akwai tashar yanci kaduna karfe goma sha ɗaya na safe akwai liberty radio na kano karfe goma na safiya akwai mbs kenan radio na nasarawa state a kefi ana sanyawa karfe ɗaya da rabi akwai vision fm na abuja ana sanyawa karfe goma sha ɗaya akwai radio nigeria kaduna karfe goma na safiya akwai freedom radio kaduna karfe bakwai na safiya akwai rima radio sokoto karfe goma sha biyu akwai manara tv karfe goma akwai sunna tv karfe tara akwai crystal tv karfe goma akwai hausa bakwai tv karfe goma sha biyu akwai farin wata karfe biyu akwai mbs radio lafiya karfe biyu da rabi akwai rahama fm abuja da kuma mina karfe uku akwai platinum radio karfe tara akwai nta lafiya karfe bakwai da rabi akwai alheri radio zaria karfe biyar akwai radio Najeriya Kaduna karfe hudu akwai Sunshine radio nan Yola akwai Flaco radio Adamawa karfe uku akwai Nas FM radio Yola karfe hudu akwai radio Gotel karfe shida akwai NTA Yola 630 akwai ATV Yola 8 akwai Third Eye African TV karfe goma saboda haka wannan wasu bayan Allah ne suka yi ta daukan ɗawainiya su ma su ba da gudunmawansu don wannan to ga kuma na akwai suna tv AKS na Nijar ko su ma da kanal turwa da wane ne da wane ne da wane ne kowa ma Allah ya saka mishi da alkhairi eh to malami mamman ya ce a bada nawa ya ce a bayar a tambaya yana kudi ya kawo kudi ba mai ba wa gwamna shawara ba ne ya kawo kudi ko sannan da da kuma al'ahari al'ahari ta kawo wani abu gobe na son mutum mai al'ahari suka bayar sannan zenith bank account na wannan wato jibis orphans care committee account number 10128648000 ina fata wanda duk bai saka ba ya yi kokari ya saka da fatan kowa Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi ya ba da ikon ci gaba da taimakawa wayannan marayu kuma in Allah ya da akwai tsare-tsare da shi chairman na kwamitin marayu yayi to alarma Nasiru Gondo yace a madadin alarmomi sun ba da naira dubu ɗari Allahu akbar ga alarma ga jan baki kuma ga naira eh Allah Allah Allah ya saka computer eh suna tv karfe bakwai ne na safe ko eh to shikenan saboda haka muna fatan Allah ya saka alkhairi kowa da yake bada gudumawa ta hanyoyi daban-daban muna fatan Allah madaukakin sarki ya saka alkhairi chairman committee akwai wani karin bayani to chairman yake sai godiya saboda haka to mu muna maka godiya akwai shiri na cin abinci tare da ƴaƴa marayu da shi chairman shirya mana wanda za a sha ruwa da akalla ƴaƴa marayu mutum 200 saboda haka in Allah ya da ranar da za a yi wannan shirin zai sanar da mu wace rana ce da zarar tsare-tsaren ya fito za a sanar da mu insha Allah sai mu je mu sha ruwa tare da ƴaƴan marayu don a nuna musu tausayawa a nuna musu har yanzu suna da iyaye Allah madaukakin sarki ya sanya albarka jazakumullahu khairan saboda haka Allah rama a cika mana da addu'a wanda duk suka bada gudunmawa wannan Allah ya saka musu alkhairi وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصير إن تبدوا الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ونكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون بصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Allah jawo wanda ya kawo wannan dubu ɗari ya salisu Allah ya saka mishi alkhairi